أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله gode Allah tabaraka wa ta'ala ya sake da haɗa mu a wannan lokaci mai albarka yau muna 29 ga watan Rajab hira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 20 ga watan Fabrairu na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na Bulughul Maram min Jami'a Dillatil Ahkam muna cikin kitabu Salah muna cikin babin salatul istisqai babin da yake magana akan sallar roƙon ruwa wa ana anas radiyallahu anhu anna rajulan dakala almasjida yawm aljum'ah wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaqtuf fa qala ya rasul allah halakat al-amwal وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يغيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فذكر الحديث وفيه وفيه الدعاء بالإمساك بإمساكها متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه daga sayyidina Anas Allah kara masa yadda anna rajulan da kalal masjida Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle wani mutum ya shiga masallaci yawmul juma'a ranar juma'a wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaqtubu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana kuduba fa qala ya rasulullah sai ya ce ya ma'aikin Allah halakatil amwal lalle fa dukiya ta halaka wan qata'ati subul hanyoyi sun yanke fadu Allah azza wa jalla yujithuna ka roka mana Allah madaukakin sarki ya shayar da mu farfa yadaihi sai ya daga hannayensa sun makala sannan sai ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu fa zakar al hadith sai ya ambaci hadisin wafihi du'a bi imsakiha cikinta a cikinsa akwai addu'a na wato roƙon Allah ya tsaye da ruwa wannan hadisi an samu shi daga sai na Anas Allah kara masa yadda yace wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shiga masallaci duk da malamai sun yi magana akan wane ne mutumin an ce shine Ka'ab bin Murra da ya zo shi sai ya shiga ta kofa kusan da za a ce kofar liman kenan inda liman yake shiga to da ya shigo sai ranar juma'a ne kuma annabi sallallahu alaihi yana kutuba sai ya ce ya rasulullah lalle dukiya ta halaka sannan hanyoyi kuma sun yayyanke saboda rashin ruwa ya zama an shiga mummunan hali saboda babu ruwa saboda ka roka mana Allah ya ba mu ruwa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga hannunsa sai ce Allah ka bamu ruwa ya Allah ka bamu ruwa to nan malamai a cikin wannan hadisi sun yi magana akwai abubuwa da yawa a ciki na ɗaya tukunna liman yana kutuba kamar yadda an riga an karanta a baya da wannan karatun cewar a cikin kutubarsa lokacin da ake magana ya liman zai yi da kutuban da zai yi an faɗi wannan cewa a cikin kutubarsa in lokacin neman ruwa ne ana so ya yi addu'a na roƙon ruwa a ciki a cikin kutubar da zai yi sannan kuma wannan yana cikin hujjar da masu magana cikin kuduba suke kafawa cewar gashi yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuduba wani ya zo yayi magana ya ce ya rasulullahi hanyoyi sun yanke dukiya ta halaka ka roƙa mana Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya addu'a da ya addu'a sai aka samu ruwa duk to su suke ganin cewa idan mai kuduba yana kuduba za ya yi magana kenan a wajen su to shine sai ya ce fa zakal hadisi ya ambaci hadisin hadisin ya fi haka yawa shi dai ya ɗauko wani yanki ne a cikinsa kawai ya kawo bayan ya faɗi haka sani sallallahu alaihi ya ɗaga hannu ya addu'a yace Allahumma ghithna Allahumma ghithna Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa ruwa da zai amfane mu shikenan da aka yi haka a lokacin sai sama ta daga jimare sai hadiri ya hadu shikenan sai ruwa kowa ya koma gida a cikin jika haka aka zauna sati guda ana ruwan nan ba tsaya ba to bayan nan wata juma'a da ta dawo sai mutumin nan ya sake dawa ce ya rasulullahi ya sake irin abin da ya faɗa da su ya ce dukiya ta halaka hanyoyi sun sun yanke saboda ruwa ya yi yawa ruwa ya yi yawa ga shi ana duk da wasu malaman sun ce wani ne ba shi ba wanda ya dawo wasu kuma sun ce shi ne ya dawo ya sake magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya ce Allahumma hawalaina wala alaina Allah ruwan da ya gefe gefen mu ba a kai mu ba to shikenan a lokacin kuma sai ruwan ya dage waje ya bushe kowa ya koma cikin gida gidansa babu jiga to wannan dai yana yana gaya mana cewar a cikin sallar roƙon ruwa za a iya yin addu'a kenan a masallacin juma'a ba sai an fita didi ko kuma wajen sallah ba idan aka yi wannan addu'ar mata yi sannan kuma za a yi addu'a na ɗaukewar ruwan idan ruwan ya yi yawa a roƙi Allah ya ɗauke shi ya zama ya koma wajen gwanake da bayan bishiyoyi da kan duwatsu da sauransu to wannan da shi abin da yake karantarwa wa anhu anna umar radiyallahu anhu kana idza qahitu استسقى بعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فاستسقنا وإنا نتوصل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا رواه البخاري وعنه هاري بن كثير أنس الله كرم سيدا أن عمر رضي الله عنه يقول سيدنا عمر الله كرم سيدا كان إذا قهطوا إذا fari ya same su rashin ruwa ya same su istasqa bi Abbas min Abdul Muttalib suna neman Allah ya shayar da su da Abbas dan Abdul Muttalib babban Annabi sallallahu alaihi wasallam kala suna cewa Allahumma inna kunna nastasqi ilayka bi nabiyina ya Allah mu mun kasance muna roƙonka ka ba mu ruwa da annabin mu fatasqina sai ka ba mu ruwa wa inna yanzu kuma na da so ilayka bi ammi nabiyina fasqina ya Allah muna kamun kafa da baffan annabinmu muna roƙonka da kamun kafa da baffan annabinmu fatsina ya Allah ka bamu ruwa fa yusqauna sai Allah ya basu sai Allah ya basu ruwa rawahu bukhari imam bukhari ya wannan hadisi ah to nan kuma ana maganin cewar in za a roƙi Allah akwai bayan Allah na gargari da ake tawassuli da su ake neman tsani da su wajen roƙon Allah shi yasa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance Annabi sallallahu alaihi wasallama suke yin tawassuli da shi sai Allah ba su ruwa shi ne sai na Umar ya ce to yanzu ayu Annabi sallallahu alaihi wasallama baya nan amma dai ga baffansa sai ayi tawassuli da baffansa a ce Allah muna kamun kafa da baffan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka ba mu ruwa a cikin nan akwai akwai maganganu da aka yi akan maganan kamun kafan nan alqur'ani ya ce mana ya ayyuhal ladina amtaqullaha wa tabu ilayhi wasila wajahidu fi sabilillahi allakum tuflihuna ya ku da kai imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah to shi zai ya zama ko a cikin komai mutum ma sai ya nemi tsani wanda zai kai shi zuwa ga Allah ba zai tafi shi da sa ba sai ya nemi wanda zai nuna masa hanya din wata bi sabila man anaba ilayya ko ka nemi hanyar wanda ya kama hanyar dawowa zuwa gare ni to malamai suka ce yin tawassuli a cikin istisqa'i na roƙon ruwa da bayin Allah nagari da salihan bayin Allah ana yin sa sannan ya sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kebance sayyidina Abbas bafa ne sallallahu alaihi wasallama a wajen yin kamun kafa din saboda kyan halinsa da addininsa da doron Allahnsa sannan kuma da kusancinsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na ma'awiyatu bin abi safiyan shi ma yayi tawassuli da wani mutum da ake ce masa yazid bin bin al-aswad an zo za a kan roƙon ruwan ne shi ma kuma sai an fitar roƙon ruwa ba samu ruwa ba ana tai sai ce kai ina yazid bin al-aswad yake ne aka ce gashi ne ce zo to aka fito da shi filin wajen roƙon ruwa bayan an yi sallah an yi kudu ba ce to ya Allah muna roƙonka da wannan bawan naka yazid bin al-aswad ya Allah domin sa ya Allah ka ba mu ruwa shikenan sai ya ce masa to ka daga hannunka ka ce Allah ba mu ruwa shikenan sai ya daga hannunsa ya ce ya Allah ka ba mu ruwa ya addu'a yana yi sai sai gizagizai suka haɗu a lokacin da kyar aka koma gida ruwa ya sake ta ko ina ana zabga ruwa a ciki to saboda haka akwai bayin Allah wanda idan suka roki Allah jira ake yi su yi kawai suna yi Allah zai biya to saboda haka su tun a zamanin sabon an gane haka kaga sai na ma bai sai mu irin wannan mutum yace yayi sannan shi sai na Abbas za karanta mana wannan hadisin ya kasance idan an yi zo za a yi roƙon ruwan in aka idan aka faɗi abin da aka faɗa cewa ya Allah muna wato tawassuli da babban annabin mu ya Allah ka shayar da mu shi sai na ba tsin ga addu'an da yake karantawa yana cewa Allahumma innahu lam yunzil bala illa dhanbun wa lam yakshif illa tauba wa qad tawajjaha alqawmu bi ilayka limakani min nabiyika wa hadhihi aydina ilayka bizunub wa nuwasina ilayka bitauba fasqina alghayth wani take addu'a ne sai na abuwa suke karantawa lokacin da idan aka ce ana tawassuli da shi yana cewa ya Allah ba abin da yake saukar da bala'i sai zunubin da bayi suke aikatawa ba abin da yake yayewa kuma sai duba ya Allah mutanen nan sun fuskance ka da ni da ni suka fuskance ka saboda matsayi na cewar ni yanda nake da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya Allah ga hannayenmu muna ɗagawa da zunubanmu ya Allah mun zo muna tuba Allah ka shayar da mu to sai na bas idan ya yi irin wannan shi kenan sai ruwa ya sauka sai a samu ruwan sama ruwa ya ta sauka yadda ake neman sa to a nan wajen bayan Allah su sun gane cewar za a yi tawassuli kenan da bayan Allah na gari da aka fahimci cewar za a iya roƙonsu wasu ne suka ce a'a ba a yin tawassuli ba a kamun kafa sai da mutumin da yake raye ba za a yi da macece ba suka kafa hujja da wannan hadisin don makaranta yanzu suka ce sai na abbas ai da sai na umar suna kamun kafa da annabi ne sallallahu alaihi wasallam to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan sai suka suke kamun kafa da babbansa sai suka ce saboda haka ba a yin tawassuli sai da rayayye wanda suka dan sauƙaƙa kenan wanda suka zuro fa da yawa suka ce a'a in dai kamun kafa ne da wani ba za a yi ba sai dai kai da aikin ka kawai in ka aikata ayyuka mai kyau sai ka ce ya Allah na ayyukan nan da nayi ya Allah ka ka bani abu iri kaza to amma mu dai karatun da aka fi biya mana wanda muka fi ganewa shine ana tawassuli da bayin Allah na gari sannan ana tawassuli da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne shi Usmanu a cikin littafinsa idan ka duba shi Usman bin Godiyo za ga duk babin da ya gama sai ya ce ya Allah ina tawassuli da girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ka to saboda haka a wajen bayan Allah na gargari yawanci ana tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shine kuma ana yi da bayan Allah shi yasa ake zuwa wajen bayan Allah a roki addu'a a nemi wani biyan bukata saboda suna kusa da Allah su in ka roka sai Allah ya ji kaga wannan dai gashi an karanta sai na ma'awiyar ya kira wani ya ce kai kai kamar addu'a shi ma ma'awiyar ba yana cikin murgutan annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma kaga ya gane akwai wani wanda idan yayi ba za a yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa yake cewa rubba ash'asa adbara zid imraini law law aqsama ala allahi la abarra a cikin bayan Allah akwai wanda za a gani shi ma an rena shi amma da zai roki Allah ya ce Allah yayi kaza ko ya rantsa ya ce Allah ba zai wuce Allah ba zai yi yanda ya faɗa haka za a masa to saboda haka ana ana istisqai ana da roƙon ruwa da bayan Allah na gari wa anhu radiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun fa qala fa hatara sawbahu hatta asabahu min al-matar wa qala innahu hadithu ahadi bi rabbih rawahu muslim wa anhu radiyallahu anhu daga sayyidina abbas in Allah kara masa yadda kale ya ce asabana ya same mu wa nanu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataru ruwa ya same mu muna tare da annabi ya da mishi Allah subhanahu wa gare shi qala sai yace fa tara saubahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaye ya daga tufafinsa hatta asabahu min al-matari har wannan ruwan ya same shi wa qala sai yace innahu hadithun hadithu ahadin bi rabbih wannan lai ya kusanta wani alkawari ne daga ubangijinsa rawahu muslim imam muslim ne ta wannan hadisi وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم سيبا نافعا أخرجاه وعن عائشة رضي الله عنها لسيدنا عائشة الله قال متى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على ريش يكسر شيء دنيا قال yana cewa Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka sauke mana ruwa wanda zai amfane mu akhrajahu sun fidda shi bukari da muslim din kenan to wannan hadisan kuma shi ma hadisin an samu shi daga sayyidina Anas din Allah ya kara masa yadda yace muna tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ruwan sama ya sako Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga mayafinsa har ruwan ya same shi sannan sai yace innahu hadithun hadithu ahadin bi rabbihi hadith da an san yawanci magana ne ko mun ce kusanci to haka malaman suka fassara cewar kusanta ne na alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala to anan wannan hadisin yana gwada cewar musahabbi ne idan ruwan sama ya sauko ruwa na farko mutum ya bude jikinsa ruwan ya taba shi ya bude jikinsa ruwan ya same shi musahabbi ne wannan saboda sai na ali Allah kara masa yadda idan sama ta yi ruwa yana fita sai ya fita ya shiga cikin ruwa idan ya dan ruwan ya same shi a hannu sai ɗebo haka sai ya zo sai ya shafa kansa da shi ya shafa fiskansa ya shafe jikinsa da shi waƙala sannan sai ya ce barakatun nazalat minas sama'i lam tamassuha yadun wala saq ya ce ai wannan albarka ce take sauka daga sama ya za a ce hannu ko hannu da kuma makyankewa ne ko ya ke ce mazan nan ta sarangali a nan ko to shi dai a ce bai shafi bai shafi wannan albarkan ba to kaga a nan fa to to wannan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi kuma gashi nan sai na ali haka yake yi an ce sai na usmanu ma yana yin haka idan ruwan sama ya sako ruwa na farkon nan to ana ɗiba ruwan a shafa a jiki na farkon damana ruwan da aka fara yanzu wani ya ga an yi ruwan farko ka ɗiba zai ce kaga wani wani wani mushiriki ko wani mai tsabi ko wani abu ba abin da ba za a faɗa ba to gashi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da shi ana ruwan sai ya yaye jikinsa ma ruwan ya taɓa jikinsa gashi na hadisi ne gashi na hadisi imam muslim ya fi da shi in ka duba za ka gani a ciki sannan sai na ali yana yi idan ruwan sama ya zo ruwan farko yana ɗiba ruwan ya shafa a jikinsa yana cewa wannan albarka ce ta ke sauka daga sama ya za a yi hannu da kuma kafafuwa za su bari ba su samu wannan albarkan ba to shine malaman suka fahimci cewa to a nan ana gaya maka wannan ruwan albarka ce daga wajen allah tabaraka wa ta'ala in da dama in ruwan ya sako to a ɗiba a shafa a ruwan farko ke sanadin zai na aisha kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga ruwa yana sauka yana cewa ya Allah ka ba mu ruwa da zai amfane mu ya Allah ka ba mu ruwa mai amfani to anan kuma malamai suka ce mustahabbi ne a yi addu'a lokacin da ruwa yake sauka in ruwan sama yana sauka to mustahabbi ne addu'a sannan addu'a ana amsa addu'ar da ake yin ta lokacin da ruwa yake sauka in ruwa yana sauka ka roki Allah to wannan addu'an Allah ya amsa ta akwai hadisin Sa'ad bin Sa'id in Allah kara masa yadda ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda biyu ba a mai da su ko zai yi wahala a mai da su shine addu'a inda nida yin addu'a lokacin da aka kira sallah an kira sallah ka roki Allah a ciki wadda wa indal basi lokacin da ake yaki ana fagen fama ana cikin yaki na maka roki Allah Allah ba zai mai da addu'a ka ba sannan kuma da lokacin da ruwa yake sauka sannan imamu shafi ya kawo a cikin al'um cewa duk da hadisin mursali ne ya sada shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku nemi amsa addu'a lokacin da aka hadu da makiya lokacin da runduna ta haɗu to ku nemi amsa addu'a lokacin Allah zai amsa muku sannan lokacin da za a tada sallah ikamatu salah bayan za a yi an yi ikama din nan, wannan ma lokacin ana addu'a a ciki sannan da lokacin da ruwa kuma yake sauka sannan imamu shafi ya ce na kiyaye a wajen saboda mutum ɗaya cewa ana amsa addu'a lokacin da ruwa yake sauka da kuma lokacin da za a tada sallah to a nan dai ana so musabbi ne ana yin addu'a lokacin da ruwa yake sauka in kana da bukatunka lokacin da ruwan sama yake saukan nan sai ka sai ka dage kai ta roƙon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sunna su ce yana yin addu'a yana cewa ya Allah ba mu ruwa mai amfani sannan kuma kaga ana roƙon ruwan ma ba kawai ya Allah ka ba mu ruwa a shiru ba Allah ka ba mu ruwa mai amfani wanda zai amfanar da mu shi Allah ya ga dama da komai zai iya maka jarraban karshe sai ya kawo ruwan kuma ruwan ya zama wani abu daban a shiga wani yanayi to amma sai a roke shi ya ba da ruwa mai amfani to wannan shine abin da zai ke karantarwa wa an sa'ad bin radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa Allahumma jallilna sahaban katiban qasifan dalukan dahukan تنقرنا منه رزازا كتكتا سجلا يا ذا الجلال والإكرام رواه أبو عوانا في سيئه تو وعن سعد رضي الله عنه سيدنا سعد بن أبي وقاص أن الله تعالى من سيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء النبي تعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى يا الدعاء أتكين روكو yana cewa Allahumma jallilna sahaban ya Allah ka game mu da ruwa wato hadiri ko kuma ruwa kasifan mai yawa kasifan mai tsawa a cikinsa da lukan mai wato mai gabatarwa ko wanda za a gabatar da shi ko mai tunkutarwa mai zuwa da ƙayin ƙayin kenan da hukan a mai walƙiya a cikinsa tamkurna min razazan ya Allah ka ba mu shi ya sauka kaɗan-kaɗan wato yana sauka sauka haka sauka shi ne razazan ɗin yana sauka hakan nan sannan kitkitan kuma kaɗan-kaɗan wancan yana zuba wannan kuma yana sauka kaɗan-kaɗan haka sannan sijalan ya Allah ka ba mu ruwan ya zama yana zuba sosai ya zarja jalil ikram ya mabucin girma da daukaka rawahu abu awana fi sahihi abu awana ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihin sa malaman hadisi sun yi magana cikin wannan hadisin yawanci dai sun tafi akan cewa hadisin bai inganta ba saboda kalmo kalimat din da aka yi amfani da shi a ciki sun ce ma larabcin ba ba larabcin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bane wannan larabcin da aka yi aiki da shi a cikin hadisin da aka ce jallilla sihaban kazifan kazifan da lukan da hukan sun ce to irin wannan larabcin bai yi kama ma da larabcin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wanda suka rauna tashi kenan to wasu kuma sun ce a'a ba wannan ba ta nan yayi rauni ba yanda isnadin da ya taho ne daga kan Abu Awana din har zuwa yadda ya fidda shi a cikin sahihinsa sun ce mutanen da suka rawaito hadisin hanya ɗaya ne kawai ta hanya ɗaya ne duwa sun ya zo ba a samu wani wani tsari ɗin ba sai wannan guda ɗaya ta wajen mutum ɗaya ne kawai aka ji shi an rawaito shi amma ta wajen mutum ɗaya ne kawai aka ji sai suka ce hadisin yana da rauni duk da haka to amma dai shi abin da ya kawo mana shi a nan shine ana yin addu'a na roƙon ruwa ana yin addu'a na roƙon ruwa saboda haka ko hadisin ya samu rauni ma dai ana roƙon Allah ana roƙon Allah ana yin addu'a a cikin roƙon ruwa to shine kuma kaga kuma kalmomin duk da ga yana hadisin yake cewa ruwan ya kasance ya game kasa shine jallilna sahaban kasiban ya Allah ka ba mu ruwa wanda zai game kasa kar ya zama an yi a cikin gari ba ya a kwanakin ba ko kaga bai game ba kenan sannan kuma Allah ka ba mu ruwan mai yawa wanda zai ishi kwanakin mu sannan anan an ce kasifan wato mai walkiya a cikinsa shi tsananin a mai ba walƙiya ba mai dai mu mai tsawa mai tsawa a cikinsa to an ce shi tsawon alama ne da yake nuna ruwan zai iya yin yawa idan ana idan hadiri ya haɗu kuma tsawa tana yi to alama ne da yake cewa za a iya samun ruwa da yawa kenan sannan ruwan ya kasance ya gabata ya zo da yawa sannan ya kasance akwai walƙiya duka walƙiyar kuma da tsawon ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka gane ba mai yin wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ka ba mu ruwan nan razazan yana zuba kuma ba wai yadda zai zubo da ƙarfi yadda za a sha wahala ba na Allah gana masai kawo shi da ƙarfin kana waje kafin ka shiga ɗaki aiki ya jiga ko ko da kankara da sauransu duk za a iya yi sannan kuma Allah ya kawo shi mai sauƙi nan da aka ce kitsan din nan ba wai ana nufin ɗan kaɗan kaɗan ba a mai sauƙi dai wanda za a iya da shi sannan Allah ya saukar man da shi saukarwa yadda zai amfanar da wato amfanar da mu da dabbobinmu da abin da muka shuka to wannan hadisi a cikinsa ana fahimtar ana yin addu'a na roƙon ruwa kuma alaihi sallallahu alaihi ya yi addu'o'i da yawa duk da sun ce wannan hadisi yana da rauni akwai wasu hadisan da ba su da rauni wanda sun kawo alaihi sallallahu alaihi yana yin addu'a na roƙon ruwa yana cewa Allahumma asqina ghaysan mughisan mari'an mari'an nafi'an ghayra darrin ajilan ghayra ajil annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan addu'a sannan idan kuma ruwan yayi yawa ana tsoron zai zama damuwa na ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yana cewa Allahumma hawalaina wala wala alaina Allahumma ala al-akabi wal jibali waz zurabi wa budun al-awdiyati wa marabiq ash-shajar du'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a idan ruwan yayi yawan kenan to ana nuna dai zaka yi addu'a ka ta roƙon Allah a ciki وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرع النملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا أن ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم وعن ابي هريره رضي الله عنه وجسينا ابي هريره الله قال ما سيدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايش النبي ادم مثل سبتا غري شي yace خرج سليمان عليه السلام yace annabi Sulaiman jiran Allah tabbata gare shi ya fita yastasqi zai roƙo ruwa fara'an namlatu mustalqiyatun ala zahriha sai ya ga ga tururuwa ta fiskanci tana ɗamfare da bayanta rafi'atun qawa'imiha ta daga abin da take tafiya da shi kaman kababuwan ta kenan ila sama'i zuwa ga sama ta kulu tana cewa Allahumma inna khalqun min khalqika ya Allah mu halittu ne daga cikin halittarka laysa bina ginan an suqiyaka Allah ba mu wadata da shayarwanka ba faqala sai ce irji'u ku koma laqad suqitum bidawati ghayrikum lalle an amsa muku da addu'an wasunku rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wa sawahu al-hakim sannan hakim ya inganta shi to wannan hadisin kuma yana magana akan sayyidina Sulaiman alaihi salam ya kasance daman kamar yadda muka sani shi annabi Sulaiman Allah ya bashi a cikin ni'imar da ya masa yana magana da mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi duka ƙoshi da suleiman jirgin mil jini yolis ya tsaye ba mu ba unko duka na ta ne ulim na man suka tsaye wa hutu na min kulli shai an ba shi komai komai an ba shi an ba shi yin magana da tsuntsaye a ciki annabi suleiman alaihi salam shi yasa wata rana da ya fita da rundunarsa sai ita tururuwar take cewa ya ayya na mulkulu masakinakum la tumannakum sulaiman wa junuduhu hum la shuruna sai take cewa ku koma cikin gidan da jinku saboda sulaiman da da rundunar sannan za su tattake ku ba su ma sani ba sai dariya da ji maganar da ta yi ya ce to Allah ka kara mun ni'ima cikin ni'imomin da ka mini to Allah ba shi wannan shi annabi sulaiman alaihi salam to shine sai ya fita za a je roƙon ruwa kaga shi roƙon ruwa tun kafin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fita ai duk da malamai sun yi magana daman cewar ba za a fita ba sai da umarnin shugabanni sun ba da umarnin a fita sai a fita to shi ne aka fita za a je roƙon ruwa ana fita a hanya sai aka ga tururuwa ta juya bayanta ta ɗan fare a jikin bayanta ta ɗaga wato fuka-fukanta ko kuma ƙababuwanta sama tana cewa ya Allah mu ba wasu halitta ne daga cikin halittunka Allah ba mu wadata ba daga shayarwarka Allah muna bukatar ka shayar da mu kaga ba kana da mai ruwan ya iya kai yake amfani kaga ashe wanda suke amfana da shi suna da yawa shikenan Annabi Sulaiman saboda yana jin maganar su sai ya ce to ku goma ku goma ma ba sai kun yi roƙon ruwa ba Allah zai amsa muku da addu'an wasu to shikenan sai aka koma ba a yi ba to a nan malamai sun maganganu da yawa a nan magana na ɗaya dai ba za a fita ba sai da umarni kamar da muka faɗa sannan na biyu kuma idan wasu suka fita to ba dole bane sai kowa da kowa ya fita za su ya ɗauke wa wasu in sun fita roƙon ruwa sannan idan an fita roƙon ruwan kuma ruwan ya zo an fita kenan an shirya za a fita roƙon ruwa ko an fita ana wajen sai ruwan saman ya sauko yadda ake nema za a yi sallan ne ko za a fasa ne ko za a yi sallan ne ko za a yi fasa a ce a ta dama mun da yake ne magashi da riga zo shi kenan kawai sai a watsi to a nan malamai sun yi magana nan ba wasu suka ce to a tun da dama mun da yake ne ba za a samu kawai za a iya komawa shi kenan an gama wasu kuma suka ce a za a yi salatu shukuri ta koma salatu shukuri sallan godiya an gode wa Allah da ya bada abin da ake nema to sannan kuma da salon addu'a duk an ce shi ma hadisi yana koyar da haka kamar yadda ta fada ita ita tururuwa take Allahumma inna khalqun min khalqika laysa bina ghinan an subyaka ya Allah mu dinnan halittu ne daga cikin halittarka ya Allah ba mu wadatu daga shayarwarka ba ya Allah ba mu wadatu daga shayarwarka ba to kaga wannan yana cikin ladabi na yanayin addu'an da ake so mutum yayi idan zai roƙi ruwa sannan har yanzu hadisin nan yana nuna mana wato yalwa na rahamar Allah tabaraka ta'ala wanda ta shafi dukkan halittunsa har dabbobi har dukkan halitta kaga ruwa ba iya kai yake amfani ba har da dabbobi da dukkan abin da kake gani sa dan karimi ne ba kisa Ali sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu hadisai yake cewa laulal bahaim lam yamturu dan ba dan dabbobi ba da ba za a ruwa ba don su ne ma Allah yake dubawa sai a ruwa ka gani sannan wani hadisi sai na biro da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahalan anillahi mahalan laula shabab kusha wa shuyukun rukka wa atfalun rudda wa bahaimun rutta la sabba alaikum al'azaba sabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah fa yana karban duk abin da kuka zo da shi ku bi sannu sannu a cikin lamarin ku dan ba dan a cikinku akwai samari masu kushuri masu tsoron Allah ba da ce dukkan samarin sun tafi sun zama mutanen banza duka to da za a zama matsala amma sai aka ware wasu yan kaɗan sai suka zama bayin Allah ciki to dan ba don su ba sannan wa shuyukun rukka da wasu kuma tsofaffi wanda sun girma masu yawan yin ruku suna na firfili dan ba dan suwa wa tufalin rudda dan ba dan kananan yara jarirai wanda ake shayar da su ba su ma har da su a ciki wa baha'imur rudda da kuma dabbobi da suke kiyo dan ba dan waɗannan ba la sabba alaikumul azabu sabba da an sauke muku azaba da an muku ruwan azaba ruwan azaba da an muku ruwan azaba da yawa amma saboda waɗannan ne sai Allah yake jin kan mutane sai baya yin ruwan azaban sai yake yin ruwa kuma da ruwan sama ba na ruwan azaba ba saboda samari wanda suke jin tsoron Allah da dattawa da suke na bilbili da yara da ake shayar da su da dabbobi da suke kiyo dalilin haka sai Allah yake kawo mana sauki ake samun ruwa wa ana nasin radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam istasqa fa ashara bi dhalika fahi ila as-samaa akhrajahu muslim وعن انس رضي الله عنه سيدنا انس الله قال ما سيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لله ان يقدر ان تلصبت غريشي yayi roƙon ruwa fa ashara bi zahari kafai sai nuni da wajen tafukansa ila sama'i zuwa ga sama a karjawa muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi ya fidda wannan hadisi wannan hadisi mun karanta shi a karatun da ya gabata kusan irinsa a riga an yi magana a can hadisin yana magana ne akan yanayin roƙon da za a yi idan za a yi roƙon ruwa mun karanta ina kusan nau'i shida ne ko bakwai ne muka faɗi yanayoyin da ake bi wajen roƙon ruwa ɗin a ciki aka ce har da wannan da sabon da malamai suka yi a ciki don an karanta shi cewa wannan hadisin yana maganar idan anisula sunan mai zo yana roƙon ruwa yana ɗaga hannayensa sama wajen hannunsa amma yana ɗaga wajen hannunsa sama ina ne wajen hannu nan ko ba nan ba yawa nan ciki ne aiko yawa nan ne waje to haka ake dagawa ke haka ya daga sama to haka ne sallallahu alaihi yake yi mun faɗa a karatun da ya gabata in ba in dai mun manta ba ko an faɗi har ma da wanda suke ga dole haka za a yi da wanda suke ga ba sai an yi hakan ba duk wanda aka yi ma yayi kwan mai kwan bude hannu da cikin ya duwan yayi in an juya haka an daga sama shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka duk wanda kai a ciki babu laifi to wannan shine karshen wannan babin da yake magana akan salatul istisqa sallar roƙon ruwa sai kuma babu libasi babin da zai magana akan tufafi wanda shine babi na karshe a cikin kitabun sala da zai magana wanda irin tufafi ne za ka yi sallah da shi Allah ka ji sallar ka akwai tufafin da wata gidan kai sallah da su ko ka sa a jikinka ba za ka bi ibadan bai da kai da su shine karatun da za ta shi akai insha Allah abinda makaranta ne daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan hali da ake ciki da abinda aka ake fuskanta na maganar zabe muna roƙon Allah ya zaba mana abin da yake alkhairi Allah ya zaba mana alheri ai ta addu'a Allah ya zaba mana shugabanni na gari mutanen kirki shine abin da ake nema sannan kowa ya je ya nasa shine ya zabi wanda yake tsammanin wanda yake tsammanin cewa ko a lahiran Allah tambaye shi dan me yasa zabiwa ne zai yi yin bayani zai gurgurun sa yace yana da kyakkyawan zato yana tsammanin wannan zai taimaki addini zai taimaki al'umma zai kiyaye haƙoƙin jama'a wannan shi ne ake maka je ka zabe shi wanda kake da kyakkyawan zato kake tsammani zai zai zai zai kiyaye abin da ake nema shugaba ya kiyaye akan al'umma kana da kyakkyawan zato a kansa ba wanda kake zamanin zai maka ba ba wanda zai maka ba wanda zai kake zamanin zai kokari a ciki to shi yasa malamin suke cewa ita shi yake faɗa cewar ƙuri'arka su yan ziyara suna cewa ƙuri'arka yancinka ne ko to shi yake cewa shi a wajensa ƙuri'arka wukarka ne ka bara mai yanka ka ko ka bara mai yanka maka sai ka zaɓi wanda za ka ba shi ko ka bara wanda in ya samu zai yanka ka ne ko kuma wanda zai yanka maka to saboda haka kuma bayan ka yi wannan din sai ka bar abun zuwa ga Allah wa fawdu amri ila Allah ko ka miƙa lamarin ka zuwa ga Allah kai ta addu'a ai ta roƙon Allah ya zaɓa mana mafi alheri wataƙila abin da muke gani muke tsammani shine alherin ba shine alherin ba zai iya zama haka amma in muka yi addu'a muka yi namu muka je muka zaɓi wanda muke tsammani waɗannan za su iya abin da ake nema sai mu dawo mu ta addu'a kuma Allah ya gyara mana su ya gyara mu gaba ɗaya da mu da su to Allah ya kade fitina a cikin wannan abin da aka sa a gaba Allah sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qul qawli hadha wa sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh